ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na ranar litinin a yau muna sha takwas ga wata na zulƙa'ada wata na goma sha ɗaya kenan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1445 wanda ya dace wa 27 kin watan biyar miladiya ta 2024 da izinin Allah wannan zai zamanto mana darasi na shidda na ƙarshe kuma a cikin littafin nawaqidul islam wallafan shehu malami muhammad ibn abdul wahab Allah ya rahama a gare shi mun tsaya ƙarshen annaqidu at-tasi'u daga cikin kalan abubuwan da suke iya warware musulmcin mutum bayan ya kasance musulmi ya aikata wani aikin da zai zamanto barazana da ƙalubale game da musulmcin shi shine maliki cewa naƙid na tara ya ce mani itaƙada duk mutumin da ya ƙudurta cewa anna ba'ban nasi cewa wai akwai wani kaso daga cikin mutane ya sa'uhu alkhuruja yana yalwatuwan shi mutum ya huta an shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam game da shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wasi alkhidr kama yadda ya yalwace alkhidru الخروج عن شريعة موسى عليه السلام النبي النبي موسى عليه الصلاة والسلام أن حدا شد خدر من غني أساتين دي قبات خدر يا أيكة وسو أيكا دا سن زمن تو وجن أبن دا النبي موسى عليه الصلاة والسلام يزور سو أما ونن أبن بي زمن تو قالوا بليغ إيمان الخدر با to duk wanda ya kudurta cewa a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wai akwai wani mutum da zai zo ya ce zai bauta wa Allah amma akan wani tsari nashi ba na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba to ƙudurce wannan abin a cikin zuciyar kafirci saboda kenan ka yarda za a iya samun wani annabi banda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ka gada ka ka kare ta wa ka kare ta Allah sannan kuma ka kare ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama kenan wannan zai yalwatu akan cewa kenan ka huta ka bar musulunci Allah kiyaye sannan kahin wannan malam ya mana magana akan abin da ya sha al-i'rad mutun ya kawar da kanshi game da abin da ya shahi addini ka nuna addinin nan kai ba a bakin komai yake a wajenka ba karatun qur'ani ba da kai ba karatun hadisi ba da kai ba karatun tafsiri ba da kai ba karatun aqida ba da kai ba ba ruwanka da addinin ko ta kusa ko ta nesa bal hasali ma kana kyamar abin to wannan zai zama to kalubale game da addininka kaga mutum kawai banda duniya ba abin da ya sa gaba ina ka hoto duniya ina zaka duniya duniya kawai yake nema dan duniya ne shi to wannan matsala ne a harakan da ya shahi imani wajibinka ne a matsayinka na mai imani ya zama to addinin Allah ya dame ka zaka iya zaunawa ka karanta zaka iya zaunawa ka saurara zaka iya zai zama to harakan addini da ya dame ka ba zaman tuba kawai kai dan sharholiya ne dan duniya ne kai kawai duniyanci ake ce wannan matsala ne a cikin abin da ya shahi musulmincin mutum malici annaqidul ashiru abin da ke warware imanin mutum abu na goma qala shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala yace al ashiru yace al i'rad an dinillah mutum ya kawar da kanshi ya nuna halin ko in kula yayi birs an dinin lahi game da abin da ya shahi addinin Allah la ya ta'allamuhu baya koyon shi wala ya amalu bihi kuma bayya aiki da abin da addinin ya karantar ba ruwan shi ku kuka ji kuka gani har kuke magana wani doka wace ce ai shari'a ba ta yarda ba ko shari'a ta yarda yana ga wannan duka wani bayanai ne waɗanda suke ɓata mutane lokaci wanda wannan rishin lahiya an dasa shi a cikin zukatan mutane da yawa da sunan bariki da sunan wayewa da sunan cewa su sun kai wani mataki yanzu a rayuwa wanda ba za a komo ana magana cewa ba abinda addini ya karantar ko kaza ko kaza a a duba rayuwar a karan kanta mai ta hukumta a kanta za a hukumta addinin ba addini za a ɗauko ba a matsayin alƙali da zai zamanto alƙali akan duniya a ita duniyar ita za ta zamanto alƙali akan abin da ya shahi addini to kaga wannan duk mutumin da ya sa wannan a cikin zuciyar shi imanin shi ya samu me ya samu zaizayewa da haka al-i'radu an dinillahi kawar da kai game da addinin Allah duk inda ake haraka addini kai ba da kai ba yanzu ka duba tarihin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tun daga su Abubakar su Umar su Usman su Ali me kai su matsayin da ya kai su aiki aiki da gwagwarmaya don tabbatar da me don tabbatar da wannan addinin ashe kayan kumya ne ga mutum musulmi ka yi kiskirin ka ji cewa a harkar addini lasta min alhimli wa lasta min alba'ir bakka cikin komi kai kai iya dododo abinda za ka yi shine bai wucewa ka ce kadi kamata salat ka zo ka tsaya kai sallah an an kare shi kenan an kare kenan ka shiga harkokinka duniya kawai kake ma wannan matsala ne kuma wallahi in baka yi hankali ba sai ka wayi gari ka ji addinin salat babu shi ya tayi shi saboda me saboda imanin ya tsufa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku rika jaddada imani a cikin zukatanku yace innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu saw yace imani yana tsufa ya zama tsimma kamar yadda rigarka take tsufa ta zama tsimma tun kana sa ta can kasan wannan ɗinka daga an ce za a yi wani hutu na hutu ita za ka ɗauko kasa har a kai matakin da kai da kanka za ka ɗauke ta ka ba ma wani saboda ne saboda ta tsuha to mazalla ce haka imani ke tsuha a cikin ɗayan ku don haka jaddidul imani fi qulubikum ku rika sabanta imani a cikin zukatan ku me zai sabanta maka imani shine kula da addinin Allah duk wata harakar addini idan ana yi ko da aljihunka ko da ƙarhin jikinka ko da tunaninka ko da shawararka ya zama to kai ma akwai hannunka a ciki idan da a ce mutanen da suka yi dakon addini suka ɗauko shi mutane ne irin wanda suke kasalallu kasan addini nan ba zo bai zo inda yaje ba saboda mun samu addini a me a tubus amma kar mu gatsewa tubus ne a wasu suka wahala suka wahala suka bada rayuwar suka bada dukiyar suka bada lokacin su har addini ya ka'ina ya kawo inda ya kawo a yau ashe mu amana ce ta Allah a saman wuyan mu cewa wace irin gudunmuwa kai ma ka bada wani irin taimakawa kai wani irin agazawa kai nawa ne daga cikin musulmi a yau bai da alaƙa da addini kasantuwar shi a cikin addinin kawai ɗan abubuwan da ba a rasa ba ne ba amma haraka aiki ga addinin Allah ko aka manzala salasala ya yi ya yi shelinta ce za a husa yakin tabuka wanda yake da dukiya da yawa ya kwaso ya kawo wanda yake da tsaka-tsakiya ya kwaso ya kawo wanda yake da ɗan kaɗan shi ma ɗauko ya kawo a nan ne ake bada labarin munafukai in ka kawo da yawa sai su ce wannan riya ne idan ka kawo kaɗan sai a ce mi Allah zai yi da zakkan dabino duk ana ce za a ta yi jihadi za a ci kilo dubu da wani abu a kawa kai ka kawo mutane zakkan dabino me za a yi da shi to haka suka riga aibanta masu imani kaga ashe kowa me yake kawowa kowa gudunmo shi yake kawowa a lokacin da aka yi yakin yakin khandaq ghazwatul ahzab akwai ɗaya daga cikin waɗanda suka zo daga garin makka Allah ya musu Allah ya darsa mushi musulunci a hilin dagan shi kuma anan ya musulunta ya zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah mi zan yi kaga sun fahimci addini a matsayin mi aiki ake yi ba kawai ba ka amshi musulunci kawai ka koma gehe ka shiga harkokinka a kai tsaye yana musulunta ya ce ya ma'aikin Allah wani aiki aka ɗora mini mi zan iya tarewa musulunci mazala ce ka je duk abin da kaga ya kamata za ka iya ka gudunmuwa a kai ka je ka gudunmuwa halas sai sai ya kulla abin da ya kulla tsakanin yahudawan banun nadir da waɗanda rundunonin da suka zo mutanen garin maka da sauran kewayen laraba sai kewaya ce wa mutanen garin maka ya ce kun ga banun nadir tare suke da mazalla a cikin gari guda kar a je wani abu ya zo ya faru su kware muku baya daga ku je ku ɗoki alkawali ta hanyar amso kamar mutum goma a wajensu su zo cikin kan ɗinku su zamna sansanin ku ɗan mutanen garin makka kenan ko ma ya take faruwa dai kuma kakku amso mutanen da suke tawafi ne mutumin da ba kowa ba wanda ko babu shi ba abin da za a yi a ku amso masu yauni yanda ba yanda za a yi su warware alkawali ba tare da waɗannan mutanen guda goma mutanen garin maka suka yi kin ba za musulmi ba suka ce gaskiya wannan magana ta kakaranci kan su yi tawagan da za su tafi wajen banu nadir sai dai ce banu nadir mutanen garin maka sun yi nadama akan alliance inda suka yi da ku da haka yanzu nema ma suke ya za a samu wani kaso daga cikin ku su amshe su a matsayin abin da za su yi garkuwa da su kawai ɗan mintuka kaɗan sai ga tawagan ƙuraisha sun zo sun ce ai gaskiya wannan alliance ɗin da aka yi muhimmuha muna da shakka akan so muke yanzu a ba mu koda mutum goma ne suna maganan su fa yahuda suna kallon junansu kenan maganar da wancan mutumin ya zo faɗi musu haka nan ne to wannan wadda ga nan Allah ta tarwatsa waɗannan mutanen gaba ɗaya yaƙin ahzab ai ba a buga ba ba a buga ba ta sababin wannan bawan Allah da kai ka wanda ya tsakanin waɗannan rundunar guda biyu tsakanin su mutanen garin makka wanda suka zo da laraba da suke kewaye da kuma mutanen wanda suke banun nazir ya shiga ya kulla a can ya kulla anan sai zamanto adamu siqa ya shiga tsakaninsu kowa bai rarra kwa ba ana cikin wannan halin su mutanen garin makka sun yi kirim saboda yahuda sun hana kenan alama ce akan cewa za su warware alƙawari kuma su bar su da manzo Allah su kadai su ma banun nazir sun an zo an tambaye mutum goma a cikin su to me ake za a bada mutum goma to ana cikin wannan rudun nan kuma Allah sai aiko wata iska iskan ta rika ɗaukan haima runhunansu da suka yi ta rika kara su da juna mutane bisa ga gabansu ha ba mala kafa mai na ci ban baki ba kowa ya nemi hanyar gidansu daga nan Allah ta tarwatsa su ya zama to labarin su ya kare kaga a dalilin mi sababin aikin wani daga cikin wanda ya musulunta a yanzu a yanzu ko awa 24 bai ba kai kuma awon ka nawa a cikin musulunci shekarun ka nawa a musulunci to mi kama musulunci kai baka cikin komi kawai ga kanan dai kai Allah kiyaye al-i'radu an dinillahi kawar da kai game da addinin Allah nuna ko in kula akai ba ruwanka kai harakan da ya shafi waɗanda suke makaranta haƙiƙanin wanda suka zuba boko a cikin zukatansu ko wani matsayi mutum gare shi idan ana magana addini ta ki a kubar kama da wani magana addini mu nan ba magana addini ba muke zama da shi yana so ya mi ya barrantar da kanshi ya nuna cewa shi bai da alaƙa da harkar addini to ina amfanin minti ɗaya da za ka yi a cikin rayuwarka ya zama to baka da alaƙa da addini bai da amfani zaman me kake zaman addini ne kake in ba zaman addini za ka yi ba a rayuwa me amfani rayuwarka ba ta da amfani to za ka mutu yana ƙoƙarin barrantar da kanshi ya nuna muku a shi kakku kawo irin waɗannan maganganun ba haka ake ba la ya ta'allamuhu mutum ya zamanto ya kawar da kanshi game da addinin Allah baya koyon addinin Allah sai shekara hamsin a duniya ko ila fi ƙura shi bai iya ba amma harkokin rayuwa da tunani irin na duniya da wasu gine-gine da ya za a yi ma kanshi mustaqbal mai kyau da wane ne wanda duk shine abin da ya dame shi ya zo ya zama akwai mai qur'ani kyauta fi sabilillah ba zai ba ya zo ya zauna saurari karatun da zai gyara addini saboda kar ya je ya hada cikin matsala ba zai zauna ba yana ga cewa iya da harkoki iya da abubuwan yi miskini la ya ta'allamuhu baya koyan addinin ba ruwan shi da abin da ya karanta addini kuma haka haka shi haka iya shi zaka samu ya doki dan shi kai makaranta yana ga wani abin wanda yake kama da me ba ta lokaci yanzu ba kansa za shiga ba to wani yayi tanadin wasu wata kasa din za su yi ba kansa shikenan karatun da ake a ya kare dan lokacin da za a ɗauka ya ɗanka ya san ƙur'ani ya san hadisi ya san ya kamata a rayuwa duka babu wannan sai ka ɗauke sai ka jewa cikin wata al'ummar da ita da kanta matsala ce a karan kanta ba ka ake ba yan suna da sun ciri biye na jirgi ku kuna zuwa aiki haji su kuma suna zuwa wannan kin baka ba kan za su wani wasu za su yi france wasu za su yi belgique wasu za su yi wane ne haka suna ana ishanji ana ni wuri kaza zan ta ni wuri kaza zan ta shirme shirme ne wallah shirme ne wanda ka ɗauke su ka kawo su ƙauyen ƙauyen ku yawwa su rika taya ubanka zuwa gona ya yi alheri ta yi shekara ka biya musu lakwallo wani yaro yana jarrar da fa an biya mai wisan mil wani an biya mai sassan mil kuma ba kansa ya ƙare kuma za ka ɗauki sallar ka tura su wata ƙasa kai da kanka baka so ka zauna lahiya ba za ka ga tsiya lokacin da suka taso wallahi za ka gane baka da wayo duk ga abin da ya kamata kai ba za ka yi ba la ya ta'allamuhu wala ya'malu bihi haka kuma mutum zai to bai aiki da abin da ya shafi addini bai da alaka da karanta karanta addini ba zai karanta ba zai aiki da shi ba idan ka ce mu abu kaza dokar addini ne sai ya rika jin kumci a cikin zuciyar wallahi akwai alaman cewa imanin ya tashi daga aiki akwai suna nan da yawa ana magana ka hadisi sai ji kaman ka naso mushi wani dutse ka dammara shi bayya son wannan hira eh ka bata magana haka kuke yi ku rika bata zance ana hiran wani ne sai ka to zancen da ba za a zancen Allah mai amfani shi bai da amfani wala ya amalu bihi bayya aiki da abin da ya shahi shahi abin da ya karantar addini yanzu za ka samu mutanen da akwai rashin lahiya a cikin zukatansu daidai da hijabi nan da mata suke sawa kumci yake ji ya damu so yake in ya ga wacce wacce maso yake ganta in ya ga wacce wacce maso yake ganta haka aka yi wani wata wata bayo Allah tana sakatuwa kullum sai magana akan ta ke kamar ke kowa imani kaza kaza kaza so yake hadama so yake ga huskanta kuma Allah bai bashi wannan damar ba aiki da abin da ya shahi addini duk abin da yake addini wajibi ne aiki da shi gurgurdan da za ku iya fattaqullaha mastata'tum male ce wa dalilu qawluhu ta'ala dalili akan wannan maganar fadar Allah subhanahu wata'ala wa man azlamu Allah ce wa ya kai zalimci mimman zukkira bi ayati rabbih game da mutumin da aka tunatar da shi ayoyin ubangijin shi thumma a'rada anha sai kawar da kanshi game da ayoyin nan ya nuna cewa kai mu magana addini nan ka ku dame mu mu yanzu harkan kaza ne ake ba harkan addini ake ba Allah ya ce kyale shi inna lalle musu Allah minal mujrimi na game da duk wanda yake mujrimi ne mun taƙimu na masu tsananin kamu ne Allah zai damƙe shi kuma da makawa ba sai ya mutu ba ana cikin tahiya a cikin duniya za a maida shi gehe sai a kote shi eh kuma masu harkoki su cigaba da harkoki su ma in sun ɗauki wa'azi a tattare da shi to in ko su ɗauka ba hallau a cigaba hallau a kote wasu hallau a cigaba a kote wasu duniya kenan eh a raka cewa ne shine kuwa eh shine Allah shine duniya ce ta ganshi ya ki jin wa'azin alqur'ani da hadisi ya ji wa'azin wa duniya eh kware da gaske a lokacin da duniya ta ciro buwala ta biyo ka sai inda hali mana Allah kiyaye eh ba a ce maka ba a ce maka Allah ce kuma zalla wani ba baka so ka ji su ba ga ta da duniyar nan kuna cikin tahiya za ta biyo ka wallahi na'am ta hana ka sakat ka kasa zaune ka kasa tsaye Allah ruha mana asiri ya samu wani da ita lahiya to waɗannan ayyuka na addini duka ana yin su ne saboda ni saboda Allah taimake ka wani lahiya saboda kalubalen rayuwa iya da yawa duk wanda wanda ka gani a cikin wani halin ba daɗi a yau kake ga abin tausayi ne wani yana bara wani yana wane ne wani yana wane ne wallahi Allah a baya da ya rayu ko a maholki bai taba tsammanin ba zai zo tsinci kanshi shi wane a cikin irin rayuwa kaza akwai wani dan uwa da ake bada labarin shi mutum ne wanda lalle ba wani abu gare shi ba amma yana da kokari ya nema Allah ya jarrabe shi da makafta yana matsayin makawon ma a haka yake ɗaukan kura ruwa yake saidawa ya ɗauki wani yaro ya rika gidan shi ya tura ya kai gida kaza ya kai gida kaza ya kai gida kaza idan da zaka tambaye shi kwanaki shekaru da suka wuce kaɗan baya bai taɓa tsammanin ba da za su yi haka da shi amma da ya zama to bai da khiyar dole dole ba wani abin da zai iya yi haka mutum ya bi Allah a hankali eh ka bi rayuwar nan a hankali ka bi dokokin Allah ka kiyaye ubangiji Allah sai kiyaye ka ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajiduhu tujahaka ka kiyaye dokokin Allah sai ka samu Allah shige maka gaba a cikin duk abin da zaka yi Allah ce inna minal muj inna minal mujrimina muntaqimuna Allah ce lalle mu tsananin kamu ne ga dukkan mutumin da yake mujrimi daga cikin irin dalilai da suke nuni akan cewa ubangiji subhanahu wata'ala ba zai amshi uzurin duk wani wanda ya fantare wa addinin Allah ba Allah ce wallazina kafaru amma unziru mu'ridun Allah ce kaga waɗanda suka kafirta game da abin da aka yi musu gargadi akai mu'riduna suna kawar da kai kana karanta mushi aya yana jin cewa ka kana kana karanta mushi wani abin da ba daidai ba Allah ce wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu idan kace musu ku zo zuwa ga abin da Allah sabkar wa ilar rasuli ku zo ga karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ce ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa zaka ga munafikai suna kaucewa game da binka kaucewa ba sa son haka ba sa so su ji abinci abinda Allah ya ce ko kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata to lalle kin abinda Allah ya ambata da manzon shi wannan alama ce na cewa mutum ya saki layi alama ce akan ta ka saki musulunci Allah kare mu haka Allah yake cewa wa iza wa iza ma unzilat suratun nazara ba'dhum ila ba'd ya daga cikin halin munafukai mutanen banza idan ka sabkar da wata aya ko ana karanta wata aya nazara ba'dhum ila ba'd sai shashin su ya kalli yayi dubi zuwa ga shashi hal yarakum min ahadin shin babu wanda ke ganin su sun mansarafu sai ga sun fita ba ruwan su da wannan aya da ake karantawa Allah ce sarafa Allahu qulubahum Allah zai kawar da zukatansu game da gaskiya me yasa saboda mutane ne bi annahum qaumun la yafqahun mutane ne ba sa fahimtar daidai Allah ya ce fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa lalle idan shiriya ta zo da shiriya ta ta zo muku duk mutumin da ya bi wannan shiriyar tawa Allah ce fala yadhillu wannan mutumin baya bacewa duk wanda ya bi Qur'ani da hadisi akan karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mutum bayan da zai bace sannan wala yashqa ba zai tsiyata ba gobe kiyama zaka zama to daga cikin matsiyata ba 'yan wuta amma Allah ya ce wa man a'rada an zikiri kaga mutumin da ya kawar da kanshi game da abin da ya sha'an matuna baka cikin zikiri da ake ba Allah subhanahu wataala an batan Allah da ake kai baka ciki irin zikirin da manzon Allah ya karantar ba irin zikiri na 'yan bid'a ba irin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shahi zikiri zikiri bauta ce mai girma Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kaseera Allah yana son bayi masu ambatan shi fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun to ambatan Allah iya daga cikin ayyukan bauta masu girma amma sai an kulle shi da zamanto akan tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tsarin wani ba a yau kawai haka Allah ce duk mutumin da ya kawar da kai game da ambatona Qur'anin ne ba ruwan shi da shi karanta addini ba ruwanka da shi fa'inna lahu ma'aishatan banka Allah ce kana da rayuwa ta kumci Allah zai kumtatar da rayuwarka ka rika jin zuciyarka ka annama tasa'adu fi sama kai ka ce an ce ka hau sama ne ba wani abun hawa zaka da zaka zuciyarka tana kumtata tana takuruwa saboda adam yana ƙara sama yana mi yana ƙara rasa oxygen inda ya kamata ya shaka ya ji daɗin numfashi har ya kai matakin da mi wannan irin iskan da ake shaka a nan a rayu ya kai matakin da babu ita kwata-kwata shi za ka masu zuwa sama suna ɗaukar mi iskar za su shaƙa an suka can eh to shi lalace ka an nama ya sa'adu fi sama zai rika jin takuruwa ya rika jin lunwashin shi kaza kaman kaza haka kuma duk mutumin da ya hau jirgi zai faɗi maka lokacin da jirgi ya motsa in nan ya tira sama wani tashin hankali da mutane suke shiga sai wanda bai saba ba to duk mutumin da ya zamanto biya kawar da kai game da ambatan Allah ya nuna halin ko in kula Allah ce fa'in lahu ma'aishatan danka ban da rayuwar da zai yi a gidan duniya a cikin kumci kuna ga yana yana da yana yana yana abubuwan alfahari na rayuwa alhali miskini a cikin wahala yake saboda jin daɗi ana samun shi a cikin zuciya duk abin da ka mallaka a duniya idan zuciyarka bata nutsu ba wallahi kaga zuwa ka kenan bakka jin daɗin komi bakka jin ɗanɗanon komi kai an ce mutum ya mallaki kaza da kaza da kaza da kaza amma ya rataye kanshi me yasa saboda wannan as-sa'adatul haqiqiyya ya rasa ta faqadaha Allah ce fa inna lahu ma'ishatan danka doriya akan haka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma gobe kiyama zamu tada shi a matsayin makaho gobe kiyama zai tashi bayya gani sai ya ce rabbi qala rabbi lima hashartani a'ma ya ubangiji me yasa ka tade ni a matsayin makaho waƙar kuntu basira alhali a gidan duniya na kasance ina gani ina gani hannabar duniya yanzu na tashi makahu ya tashi makahu Allah ce mashi kala kazalika atatka ayati ayatuna fanasitaha wa kazalika yawma tunsa Allah ce haka ayoyi mu suka zo maka Allah ya ce manzo Allah ce ka nuna halin kai buris akan su Allah ce wa kazalika yawma kamar haka mu ma a yau tunsa za a mance da kai ai a barka a cikin yanayin da kake ciki Allah kiyaye Allah ce ya yi walazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin bu wattaqullaha inna Allah khabirun bima ta'malun yace wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum kar ku zamanto irin mutanen da suka mance Allah ba ruwan shi kawai rayuwa yake harakokin samun kuɗin shi harakokin aikin shi harakokin kai kawon shi mu'amalar shi da mutane yanda yake komin shi ba ruwan Allah a ciki to wannan mutumin Allah subhanahu wata'ala zai za a mu'amalance shi da irin yadda ya mu'amalance ayoyin Allah nan gidan duniya ba ya mance su ba sai can a shi ma a nuna cewa kayan banza ne ba kowa bane shi Allah kiyaye Allah ke cewa man yu'rid an zikri rabbih yaslukhu azaban sa'ada duk mutumin da ya zamanto ya kawar da kai shi game da ambatan Allah Allah zai saka shi azaba wadda take mai tsanani mai hauhawa ta yau daban take da ta gobe ta gobe daban take da ta jibi ta jibi daban take da ta gata haka abin malam hawa kawai yake to wannan shine gaba da malam ya ambata mana anan abin da ya shahi mutum ya kawar da kai shi game da abin da ya shahi ambatan Allah subhanahu wataala koyan addini baka ciki aiki da addini baka ciki kuma kana ta tutiya kana nuna cewa kai musulmi ne مالك الخاتمة قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولا فرق مالك باب بنبنت في جميع هذه النواقض أتكون وأن أبوان دعك أنبتا قدا قوم ورسكي ورور إيمان متن يتي بين الهازل والجاد سكان الهازل wanda yake ya faɗi waɗannan abubuwan da wasa waljad da wanda ya faɗe su kuma da da gaske na bambanci ba wasa da addinin Allah waɗannan abubuwan da aka ambata gaba ɗaya guda goma nan da wanda yi su da wasa da wanda yi su da gaske daga hukuncin su ɗaya wal kha'ifu wa illal makruh haka kuma mutumin da ai shi tsoron al'ummar da yake rayuwa a cikin zaka dole ya sassafta ko kuma akwai wasu ayyuka da ake na ba daidai ba misali shi ma a da shi yanzu misali ka ɗauki harkar sihiri da ake yi harkar sihirin da yan uwa wallahi mutum ya riƙa roƙo Allah kare shi kaga azkar ɗin nan kaka bar su ɗazu da sahen nan wani ɗan uwa ya kuma wasu hotuna shi wani boka ne zuwa daji yake shiga idan shiga a can yake harkokin shi zai je da kayan shi gaba ɗaya ya wuni duk wadda take bukata can za ta iske shi yana cikin suna cikin imtihanat yana karatu a cikin yana zazzagayawa bayan gari sai ga wata mace ta zo da ɗiyanta guda biyu ta ajiye su a wani waje ta yi gaba ta je wani wuri ta tsugunna ta jima a wannan wajen sannan kuma ga bokan shi ma a wajen bayan ta kammala abin da take ta koma gehe ta je wani wuri kuma ta tsugunna ta jima a wannan wajen ya ga wannan abin baban zaba yana karatu haka yana muraja'a sai can bayan wani lokaci sai ya tafi wannan wajen da ta tsugunna na biyun nan sai iske wata kaza ce an murda wuyanta sannan kuma da wani abu mai kama da wuka an caka a jikin kaza kuma an huddo jinin an caka a jikin wani ice da wani kwalban turare an buɗe marhin an zazzage shi da sauransu jiya jiya yau ki bani labari shi shi ko jiya gani me me akai sai kuma yanzu wanda zai wani abin ana ta wani ana ce aka rama kallahu malam malam inwa ana zama malam wani ana bukata ya musulunta ne to an ɗauki ma wani ya ɗauki harakan ka zama malami dole wannan awon su ne ma kamar har wani kayan gwada ƙarfi ne Allah kiyaye a garin da an taɓa yin wata takara wata shekara wani almajirin shi ne kuma mabiyin shi da ya ci shi malamin ya hoto yake ce ai diya zub da su malam wani ya zub da su da ne da adda Allah kiyaye babu bambanci tsakanin alhazil wal jad wal kha'if yace illa al mukra sai wanda aka tilasta shi wanda aka tilasta hukuncin shi daban ne mal yace wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran dukansu waɗannan abubuwan da aka ambata guda goma na hatsari ne mai girma akan imanin mutum ya ce wa aksar ma ya kunu ma ya kunu wu'an sannan kuma iya daga cikin su waɗannan goma ba ana nihin wannan su kaɗai bane wannan hatsarin islam a banda waɗannan za a iya samun wasu amma su waɗannan in su suka yi hatsari su suka yi yawa a cikin mutane kuma wa aksaru ma ya kunu wu'an kuma su suka yi afkuwa tsakanin al'umma mali ce fayan baki da ya cancantu lil muslimi ga dukkan musulmi an yahzaraha ya kiyaye waɗannan ayyuka guda goma wa ya khafa minha ala nafsihi ya ji tsoron ma kanshi waɗannan ayyuka malaci na'uzu billahi mu dai muna neman kariyan Allah min mujibati ghadabihi game da duk abin da zai wajabta wa bawa samun fushin Allah Allah kare mu wa alimu iqabihi sana kuma da radadin hukuma ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah kare mu wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mala yace Allah ya tsira da aminci akan mafi alherin halitta shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shi da iyalin shi sannan kuma da sahabban shi da waɗanda suka biyo bayan su akan tafarkin su wannan sune nawaqidu nawaqidul al-islam guda goma insha Allah bayan waɗannan kuma sati mai zawa za mu karanta wajibul abd ɗan ƙararrami ne bai wuce ba darasi biyu da izinin Allah sai zaman to kenan mun cika mu kai zuwa ga lokacin ba da hutu na na babban sallah na sallar layya wajibul abd iyana a cikin wannan littafin nan sunan shi jami'u mutumil aqida maganar da muka yi ɗazu na abin da ya shahi a ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا duk wanda ya bar ambatan Allah Allah zai hada shi da rayuwa mai kumci to rayuwa nagartacciyar rayuwa idan muka lura a cikin rayuwar nan duka kai kawon da muke gaba daya kowa shi abin da ke so samu turidu an an, an takuna sa'idan kana so ka zamanto nagartacce mai jin daɗin rayuwar da kake duk abin da wani yake yi ko zamanto na daidai ko zamanto ba na daidai ba duka abu ɗaya ne ake ma kowa so ne yake samu rayuwa nagartacciya in ɗan kasuwa ha gani faman shi kenan ga ma'aikacin gwamnati faman shi kenan in ga wani yana kai kawo faman shi kenan ko ya zamanto hanya kirki ko ya zamanto hanya ta banza amma kowa dai yuridu an yuhaqqiqa sa'adata li nafsihi aw li hayatihi akwai wasu abubuwa da a'idul qarni ya rubuta a cikin littafin shi la tahzan so littafi kenan ya haɗo su ƙa'idodi masu yawa kamar ƙa'ida kusan talatin wanda su ne ƙa'idodi na samun nagartuwa a cikin rayuwa don mutumin da ya yi ƙoƙarin bin waɗannan abubuwa to za ka more za a yi alasan barka da kai da rayuwa kuma gobe kiyama za ka kasance daga cikin wanda za su samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala abu na farko daga cikin waɗannan abubuwa ya ce yake cewa i'lam annaka idza lam ta'ish fi hududi yaumika tashattata zihnuka wannan abu ne ka'idodi na rayuwa wanda yau da gobe ta tabbatar da su yace ka sani cewa idan baka rayu ba iya wunin da Allah ya baka to tunaninka zai karkasu tunaninka zai mi zai rarrabu sannan kuma zaka samu ittirab zaka samu rudu a cikin al'amuranka sannan kuma damuwa zai maka yawa da kumci don haka abin da ya kamata ka rike iza asbahta fala tantazir almasa a duk lokacin da ka wayi gari to karka jira in an wuni fa a kai aikin da ake yi da sahi saboda la'alla wunin in ya zo kai baka cikin wanda za su wuni ila Allah ka sa kai sannan wa iza amsaita fala tantazir sabah yanzu ba da ce ba ta yi ba to kai kokari duk aikin da ya kamata yanzu a yi shi to a yi shi a yanzu kar a ce sai gobe da sahi yana ka kwanta ba za ka tashi ba wannan shine ka'ida ta farko ta mutum ya sanya rayuwar shi cikin me cikin nagartuwa me ma'anar shi ka rayu iya iyakar abin da Allah baka na ka rayu a ciki yaushe ne lokacinka yanzu suna cewa lokaci game da dan adam bai wuce abubuwa guda uku ba jiya ta wuce magana ta riga kare yau kana cikinta kai abin da ya kamata gobe tana hannun Allah ta same ka ko ta same ka wannan al'amarin na ubangiji ne da kai wanne ne naka a ciki yau yau yanzu da kake rayuwa shine naka abin da ya wuce ya wuce har abada ba zai dawo ba yanzu ba na waƙil islam karanta ba da lokacin da muka ɗauka muka karanta da abin an kare ya wuce ila ila yawmiddin har abu da shike ne ya kare ya wuce wannan kaga kenan abin da ya wuce ba hannun ka yake ba saboda ba zai dawo ba sannan kuma abin da bai zo ba a hannun Allah yake ya riske ka ya riske ka wannan Allahu a'lamu me ya kamata kai iya yau da kake da kai hutsar da zaka rayu a yau sai ga wani ya shiga takura saboda mi saboda abin da ya wuce wani ya shiga takura saboda mi saboda yana jin tsoro a gaba na roka da gaba ka gan shi ne kakka ba kanka wala abu na biyu in salmadi bi ma fihi za ka samu wani ya shiga cikin takurar rayuwa saboda tuna jiya da yake ya ce falihtimamu bi ma maza wantaha humqun wa junun duk mutumin da zai dami kanshi da abin da ya riga ya faru in ma miye da ya faru yanzu me kamata ka nema halli ka nemi halli akan abin da ya riga ya gabata amma ba ka zamanto ba kana zaune kana tuna matsalar da ta faru jiya ta riga ta faru ta kare aikin gama ya mi ya gama yace mutum ya himmantu ya bata rayuwar shi da yake da a yanzu maimakon ka tsaya kai abin da zai amfane ka sai ka rika tuna kai ai jiya abu kaza ne zai faru kaza kaza kana ta shiga cikin kumci da bakin ciki malai yace wannan humqun haukani wa jununun sakarci humqun sakarci ne wa junun da hauka hauka ne wannan kenan ka rayu a iya lokacin da Allah baka karka ba kanka wahala saboda abin da ya riga ya gabata in abu ne wanda yake ba kyau ka nemi gafara wajen Allah subhanahu wataala kai kokari ka gyara a gaban amma abin da ya riga ya gabata ya riga ya wuce an kare abu na uku la tashtagil bil mustaqbal karka dami kanka da abin da zai zo a gaba kana kana ta program din shekara goma shekara sha biyar lalle ba hana ka ba amma kare dame ka yana kai nan da shekara mai zuwa raka baka na an mance kama gaba daya da sai ba wani aure ba gare ka ba wanda ka bari eh kawai kana mutuwa shikenan kawai an kare kawai an halas eh ba za ka kallo ne a ce wannan dan wane ne babu wannan to kaka dami kanka da cewa dole abu kaza shekara kaza mai zango ka dami kanka ka hana ka kasa yin abin da ya kamata yanzu saboda me saboda tunanin mustaqbal haka haka na sai ka sa kanka cikin wahala alhali kuma abin da bai ma riga yazo ba abu na gaba la tahtazzu min an-naqd wasbut wa'lam anna an-naqda yusawi qimataka kar ka sake ka girgiza wai dan wani ya tattake ka a rayuwa ana samu wannan sai wasu zai shiga takura ai an ce kaza a kan shi an ce kaza an ce kaza an ce kaza karka damu wasbut ka tabbata akan abin da kake in dai gaskiya ne sannan wa'alam ka sani cewa annan naqada kritik da za a rika yi maka a cikin rayuwa yusawi qimataka kaman auna kimar kace ake yi yanzu amma hukaci duk abin da zai wa zai mishi awu ya ji magana ce ai yayi kaza ce amma hukaci ne wa shi ke na kwashe da harkokin shi amma idan ka ga an kula har ana ta kokarin kaza da kaza to alama ce akan kenan kana da me kana da yawani da wannan abin kai da me ka kai dai ka tabbatar da cewa abin da kake kai gaskiya ne daidai ne haka addini ya shar'anta baka ha'inci kowa ba baka zalunci kowa ba abu na biyar daga cikin abubuwan za su ka'ida na mutum ya samu nagartuwa a cikin rayuwa shine al-imanu billahi wal amalu salihu yace huwa al-hayatu tayyibatu sa'ida imani da Allah aiki na kwarai wannan ita ce rayuwa nagartacciya duk abin da za ka yi ba wanda ba wannan ba wallahi yana, yana bayan waɗannan ayyuka imani da Allah shine ja gaba ayyuka alheri su biyo baya wannan sai tabbatar maka da samun rayuwa mai daɗi ba za ka yi mamakin ba gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ai kwana uku ba dora tukunya ba kuma ana tawalwala ana ta abubuwa a yau fa a ce ka aje ɗiye wani baka ba ta ba tuwo kwana uku sai ka ji ka gina alƙali kwarai ku a ce ai ya kasa ci da ka abinci ba bai bata amma sun rayu cikin mi cikin nutsuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an gama sallar isha'i iya da bako ya shiga gidan shi a samu wani ababa shi babu ya ce wasu habban shi wa zai ɗauki wannan bakon naku ɗaya daga cikin sabai ce ni na ɗauke sha maki Allah ya kai shi gidan shi ma da ya kai shi gidan nashi da aka je abincin da aka samu wanda yara za su ci ne kai zaka ɗauko wani bako ka kaga a ce a bashi to yaran ka ta ka za ka su da yunwa saboda bako wannan bakon matar take cewa ga halin da ake cike ce sa yaran su barci gobe Allah ya yi wani abu suka shiga barci yaran ba su ci ba aka ɗauki wannan abincin gaba ɗaya na gidan aka miƙa wa baƙo kuma aka kashe wutula suna zaune tare da mai gidan kamar alama yana ci ashe ba ciwo yake shi kaɗai ba yake ci Allah ya aiko mala'ika Jibril daga sammai guda bakwai aka zo aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi godiya game da mutumin da ya amshi bakon kajiya kasuwanci ya yi gobe ba riba ta kowane kote saboda abincin lokaci guda na yara Allah ya gode ma aikin kuma a dalilin godiya Allah mai zai baya aljanna da haka irin waɗannan abubuwa to su ya kamata kula da su aiki na kirki duk wani abin da ke na alheri ya zama to shine abin da ka sa gaba kaga sun rayu ka ce a ce maka gubernar bai da kaya kwamfuli isasshe wanda zai hutu ya mutane sallah sai ya tsaya matar shi ta sa da yake gyabto suke darma su daura wannan gyabton nan su yaha wannan rijaƙi mazan da matan sai ya tsaya ta bata ya bata ta yi sallah ta kare to kan shi ya sa ya hutu ya mutane sallah a cikin irin yan kankan ba lokacin da Umar ya zo sai suka ce ai ga shugaban da aka musu kullum bai hutuwa sallah a lokaci sai ya jinkiri wannan bawan Allah yake cewa Umar ya ce wata hala ce wadda ni da matata da ubangijina kaɗai muka sani amma amsa akan wannan matsalar gashi kaza kaza kaza kaza ne shi ma kuma ana yi addu'a ya ce duk wanda ya tuhumce ni da waɗannan abubuwa Allah ya mai kaza ya mai kaza ya mai kaza shi mutumin da tashi wannan magana wannan mutumin umar ya gayyace shi ya je madina umar ya ba shi wani zakumi da kuɗi a ciki da ya zo gidan shi ya kawo ya zauna da shi da matar suke kuka fitina ta iske sa cikin gidansu me fitina wannan kuɗin na amma mata yau suke suke tsora mazajensu akwai wanda aka arre su wallah na ta amara mai kyau kuma tana nan tana dariya tana harkokinta ka yi ta rigingimin rayuwa ka ci bashi an yi waye ƙarshe rayuwa ta gagare ka abu na gaban yake cewa man arada al-itmi'nan wal hudu'a war raha fa alayhi bi zikrillahi ta'ala duk mutumin da yake son nutsuwa al hudu shine kimtsuwa war raha da jin dadi to ka lazimci ambatan Allah daga cikin ambatan Allah a gaba gaba akwai karanta alqur'ani mai girma za ka rayu a cikin nutsuwa babu hayaniya susi zero babu wani abin da yake damunka baka da ko biye ka ji kana horin ciki sai ka karanta littafin Allah alal abdi an ya'lama anna kulla shay'in bi qada'illahi wa qadarihi ka san daga cikin rukunnan samun nagartuwar rayuwa duk abin da ya same ka a rayuwa to Allah ya kadarta kuma ya hukunta babu makawa dan me zaka damu kuma komin nisan dare alfijir ta keto kuma gari ya waye din nisan wuni rana sai ta fada din nisan matsatsi da damuwa na rayuwa karewa zai saboda ita duniyar ma da gaba ɗayanta za ta kare ba shi kenan ba wani sana wani abin da ke cikinta wani ashe sanawi da haka ka rayu akan cewa lalle abin da ya zo maka na ba daɗi iya da wahala amma ka jure ka yarda cewa Allah ya hukunta kuma Allah kadarta maka gaba na takwas la tantazir shukran min ahadin duk abin da za ka yi a rayuwarka kar ka rika jiran wani ya ce maka nagode kakka jira kakka jira wani ya ce maka nagode in ya ce maka nagode ka mashi alheri wani ruwan shi in bai haɗi maka ma kuma dama kai ba dan shi ba kai dan Allah kai mutum na watan ta bige shi a dalilin waɗannan abubuwa ya yi hidima iya hidima a cikin rayuwar shi ya kai wani mataki sai a watsa mai ƙasa a huska ko wani rigima ya tashi a nuna cewa ai rayuwar ma da aka yi ba abin da ka taɓa yi na wani ake alheri alhali lokutan ka gaba ɗaya da kai kawon da kake duka akan wannan mutumin ne kake rana kai tsaka sai ce ai me ka taɓa mun me yasa manzon yake cewa da yawa daga cikin mata za su shiga wuta yace takfurnal ashir wata mace tace ya ma ake Allah me yasa menene dalilin da yasa mata suka yawa a gidan wuta mazala ce kuna kuna kafircewa zamantakewa idan da za a samu namiji ya ma mace hidima tsawon rayuwar shi tun gashin shi yana baki irin har ya zamanto da kanshi da gemun shi kamar an watsa mai gari ya yi fari fas wallahi ba mamaki idan ba ta san abin da yake shari'a ba ne ba idan wani matsala ya gito tsakanin shi da ita ta ce ai ba ban taba ga alheri tare da kai ba shi kuma kullum a kasuwa yake wuri kullum wajen aiki yake zuwa kullum ƙauye kaza yake ci kullum wane ne yake yi yana mata hidima da ita dawa ita da diyanta amma rana kai tsaka sai ta ce ai babu wani alheri tare da kai a dalilin haka kuma Allah ce to wadda ta yi irin wannan fandaran tukuicin ta gidan wuta Allah kiyaye to abin da ke kanka a cikin rayuwa la tantazir shukran min ahadi kar ka taba jiran wani ya ce maka merci nagode a in ya hudu maka shi sani in bai hudu maka ba shi sani innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura muna ciyar da ku ne dan Allah masu badawa za su ce musu ba ma bukatan wani godiya ko kaza ko kaza muna yi ne kawai don Allah to duk in kana idan Allah wannan shi zai rage maka mi jin wahala ko radadi ko kaza ka san haraka ce tsakaninka da Allah ne kasuwanci ne wanda ko ba a tabewa a cikin shi abu na tara a ka nutsu zuciyarka ta nutsu akan dukkan wani abin da ya zo mara daɗi ka yarda cewa yadda ya zo haka kuma wuce zai kada dame ka eh kuma ya zamanto yana yiwa la'alla fi ma hasala khairan laka yana yiwa abin nan da ya zo faru duk da kana ga babu daɗi daga farko amma shine alheri a gare ka wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharru lakum yana yiwa ka so abin ya zamanto sharri ne a gare ka sannan kuma asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum zaka zai zamanto ka kyamaci abu amma alheri ne a gare ka sai Allah ya rihe magana da cewa wallahu ya'lamu وأنتم لا تعلمون والله ba abin da ke addini daji sai Allah ce maka Allah shine ya sani ku ku sani ba abu nawa zai zai faru sai ya faru an yi shekaru sai ka ce kai alhamdulillah ashe gonda da aka yi kazan nan akwai musallai kuma akan haka da yawa haka kullu qada'in lil muslimi khairul lahu duk abin da Allah hukunta ga musulmi alheri ne a gare shi kaka ce dole a rayuwa kafanta ma da Allah wannan zai musibar da Allah dora maka a duniya ta zama to maka tukuce shiga gidan aljanna ce ba shi kenan ba duniya duka shekara nawa ce ake yan yan kadan abu na goma sha biyu fakkir fi ni'ami washkur har kullum ka rika tunani akan ni'imomin da Allah ya maka kuma kamar Allah godiya anta bima indaka fawqa kathirin minan nas kai kinnan da kake ga ba kowa bane kai ba komai bane kai wallahi kashi mutane da yawa yanzu kai kana zamda lahiyan kalau akwai wanda shi lahiya ba bai wani la'alla tun da yake a rayuwar shaka yake wani bai taɓa daga kanshi ba amma kai za ka fanta ma ka je can ka je can ka yi kaza ka yi kaza duk yadda kake ka sani cewa alhi a kahi da yawa daga cikin mutane idan kana ga cewa kana tahiya a kafa ne to wani tahiya ma bai iya idan kana ga cewa kai kana zaune ba ka iya tahiya la'alla a zamane kake to shi wani zaman ma bai samu ba idan kana ga cewa kai da hankali ka to shi wani hankali ma bai da barantana yu mai ya bambance me mai daɗi me mara daɗi me ya kamata me bai kamata ba ba ruwan shi a cikin kamus ɗin shi komi iri ɗaya ne ka rika tunani akan haka ka rika ma Allah godiya la in shakartum Allah ya ce la azidannakum sannan kuma in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ce da za ku kidaya ni'imomin Allah ba za ku iya liga su ba kawai dai innal insana la zalumun kafar Allah ya ce irin ɗan adam mai yawan zalunci ne kuma butulu ne Allah mushi gani ya mai hankali ya mai ga sunan ni'o'i burjik wanda musa lissahuwa idan ka kawai da zaka daga kalla ka tantance wannan wani ne wannan wani ne wannan wani ne wannan wani in ka shiga cikin rudani zama to ga basiru duk inda ka gani kawai basiru basiru basiru basiru ba an samu rudu ba ka kasa tantance abubuwa amma Allah ya nuna maka kuma ya mayyaze maka kuma da ka kalli wannan daban yake da wannan wannan daban yake da wannan wannan daban yake da wannan ni wace ta ubangiji za ka iya tantance launi barkatai a cikin lokaci guda wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan da wannan idan naka za ka daga idan ka kalli abubuwa da yawa wanda kuma wasu abubuwan sai in wani abu ya faru sai ka ji kwakwal lokaci tana maka ne tana maka tarihin abin da ya faru ashe kaza da na gani kaza kaza kaza kaza kaza in ka tashi tsallaka wannan hanyar ga wani mai moto yana zauwa wace irin kwakwalwa da Allah ya maka da hankalin da Allah ya baka da lissahin ba wani abin awo aka saba amma a kwakwallo ka zaka iya lissafa kana iya wuce ko ba zaka iya wuce ba in wucewan zaka yi da wani irin yanayi zaka iya wuce da hankali ko da sauri ko da gudu ko da waye kuma duka cikin mun kasar sai wani guda daga ka kalla ko za ta yi tarasan komi ta baka result in kai tsaye mu Allah godiya Allah baka jinkiri a fahimta ka rika tsammanin yana can wajen ashe shi gashi na kyau da ka hau kawai sai danne ka gode ma Allah alhamdulillah sannan ka sani cewa a cikin rayuwa min sa'atin ila sa'atin farajun daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza dole sai an samu yayi damuwa Allah ce inna ma'al usri yusra duk kada gashi ga cikin takura to akwai warwara tana zawwa aiwa sannan ko bayan shi abin da ya sha al-musaibu marahimul lil basair wa quwwatul lil qalb duk abin da ke musiba ne ma'auni ne na auna cewa kai kinna mutum ne wanda yake da zuciya mai imani da kakka zuciya ko kuma a kawai dai mutum ne wanda yake ga kaga kaman ka sannan kuma la taqdi alayka at-tawafihu kar da abubuwan da musu taka kara sa kariya musu dame ka a rayuwa kaga wani ya damu saboda wani abin da bai kai ya kawo ba ya kasa zaunar da hankalin shi ya shiga cikin kumci ya tada maka shi hankali ka sani cewa inna rabbaka wasi'ul maghfira ubangijinka mai yalwar gafara ne duk lokacin da ka aikata wani aiki na ba daidai ba komo ka tuba ka tsarkake niyyarka Allah zai amshe ka inna rabbaka wasi'ul maghfira Allah yana da yalwar gafara daga cikin abin da zai taimaka maka kai rayuwa mai daɗi la taghdab la taghdab la taghdab wani sahabi ya tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ausini ya maki Allah kamun wasici manzo ce mishi la taghdab faraddada miraran qala la taghdab manzo ya sake ce mishi dai kar kai hushi saboda in ka fusata komin ka zai saki maganganun ka za su saki aikin daga banka za su yi zai saki zuciyar ka za ta rika tafarfasa ta rika maka wahayin abubuwan da ba daidai ba sai kai abu kuma ka koma ka rika ta me yasa ne kaza da haka maganin ka ai ka fara sannan ka sani rayuwa gaba ɗayanta da kake ganinta alhayatu khubzun wa ma'un wa zillun ruwa ne da ɗan guntun buredi da inuwa bai wuce wannan ba duka ya za a kaɗan shiga wani ka ɗan ɓoye aka ai ta rigima sai ka gina gida kana kaza ana wane ne wane ne me kake nema zill kai ka wanda kake da waye ya za a samu abinci bai wuce ba ruwan da zaka da zaka sha da ɗan abincin da zaka ci kare da kakka kakka tada wa kanka hankali Allah ce wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun sannan aksir aksaru ma yukhafu la yakun mafi yawancin abin da adam yake tsoro a rayuwar shi baya kasancewa ka damu kar ka zai faru sai ashe dama abin Allah bai makarta zai faru ba kawai ka ta'aba kanka ka wahaltar da kanka a banza ka bata lokacinka ka tsora wa zuciyarka yauni da haka ka bar abubuwa su kai dai ka dogara ga Allah in ma musibar ta zo to Allah subhanahu wataala ya baka ikon da zaka iya jure mata sannan ka sani inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum idan ubangiji yana son wasu mutane sai jarrabe su saboda imanin su ya ƙara ƙarfi akan imanin da suke da sannan duk lokacin da ka shiga cikin kumci ka rika maimaita kalmomi da mazalla ya karantar da mu irin na addu'a da mutumin in shiga cikin kumci Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ما كمان تنسوا اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك حق وقر شيء دون أبند لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كريك يوم ميمي تاوى da sauran awwal suke iya da suke da alaka da haka ala'ai abinda zai samu sai samu daɗin rayuwa yana na a cikin karatun addini daga lokacin da ka bar shi wallah duk abin da ka tara na duniya ba zai tsina maka komi ba ba za ka kuma amfana da shi ba amma a lokacin da ka san addini kuma Allah kadarta duniya ta samu a hannunka za ga abubuwa mala na alheri kenan insha Allah ta'ala karatun musati mai zama wajibul abd abin da yake wajibi akan bawa mai imani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله